fi zakatil harsi a cikin zakkan noma zakkan kayan noma wa huwa shi abinda ake ce ma alharas almuqtanatu almuqtatu abin riko don abinci kutu abinci muqtatu abin da ake rike shi don abinci almutakhadhu lil aishi wanda aka yi riko don gyaran rayuwa don ba abinci ba za a rayu ba galiban yawanci fatajibu zakatu zakata waje ba a cikin waɗannan nau'o'a da zai gaya maka na abinci ɗin fil hindati a cikin hindatu wa sha'ir da sha'ir wal urdu da shinkafa wa nawuya da makamancinta su dawa sun shiga gero sun shiga anan duka wa fil kadani zakaya waje ba cikin masu kwasfa misali kaga gyada yana da bawo yana da kwasfa gujiya tana da kwasfa to dukansu ana iya ajiye su su kai wani lokaci kuma ana iya ci a ƙoshi to akwai zakka a ciki kamar adas da basila wal ful da ful ful suna ci a gyaɗa ne wasu sun ce kuma ba gyaɗan ba ne wal himmas da himmas duk waɗannan nau'o'a ne wanda ake iya ajiye su kuma ana iya yin abinci a ci a ƙoshi da shi wafi tamri zaka ya zama wajibi a cikin tamru dabino to amunan ba mu san meye tamru ba in ka ga rudabu za ka ce dabino to so larabawa dabinon da aka shanya ya bushe shine tamru wanda yake ɗanyen nan sunansa rudabu to zakka ya wajaba a cikin tamru busasshen don rudabun nan kaga baka iya je shi sai dabinun ya zama ya bushe wa zabib da zabib shi ma zabib akai danyensa akwai busasshensa wa zaitun da zaitun wannan wala tajibu zakka ba ta wajaba fil kasbi a cikin karan rake kara ne amma zaki yake bayarwa shi rake kayan marmari ne ba za ka tasa rake ka sha ka koshi ba wal buquli da mabunkusa ƙasa duk abin da ake ce mabukul duk abin da zai ganye a sama ya'ya a ƙasa shi ake ce mabukul kamar ka kira dankali ka ga ganyen shi a sama ya'yan shi a ƙasa rogo haka nan dankali haka nan doya haka nan to haka nan dai su gwaza duka su ake ce mabukul to ba zaka a cikinsu wa tin da tin tin ice ne shi ma ba za ka gan shi yana kama da mangoro haka yana kama da 'ya'yan gwaiba shi ma ba za ka a ciki walfawaki da kayan marmari akwai abubuwan da ba abinci ne ba kayan marmari ne yanzu lemu kayan marmari ne ayaba kayan marmari ne so irin kankana kayan marmari ne duka to duk waɗannan ba za a ce a ƙoshi ba ne ba lalura ya kama ba ba kuma za a ajiye su su kai wani lokaci ba saboda haka babu zaka a ciki kan rumman kamar rumman wannan ya gaya maka abubuwan da ake ba da zakka nau'o'insu to wani adadi suke kaiwa sannan zakka ya shiga ciki shine ce maka wani sabon harsi nisabin kayan noma cikin waɗanda aka gaya maka ana ba da zakkansu kamar su hindatu da sha'ir da urzulin da dawa da gero da wake wani adadi ya kamata in sun kai a fidda zakka hamsatu a wasukin wasu ke biyar huwa alfu riɗilin shine riɗili dubu wato nauyin riɗili dubu wannan ana yi ne lokacin da babu kayan awo to sai riɗili ɗin nan ne ake aunawa na wasu tumi a tiridin da ridili wato ridili dubu ɗaya da ɗari shida shi yake ce ma usuki guda bil bagadadi amma ridilin mutanen bagadada kullu ridilin dukkan ridili akan auna shi da nauyin mi'atu dirhamin wa samaniyatu wa ishiruna dirhama dirhami ɗari da ashirin da takwas bid dirhamin makki da dirhamin makka wa huwa shi dirhamin kuma akan auna shi da hamsunan humsa habatin ƙwayan kwayen sha'ir guda hamsin da humusi guda biyu na sha'ir ɗin an mata wasu da matsakaici ma'ana dai kawai yanzu na gane tuna sa'an sa'i sittin shi ne wasu misali yanzu in kai noman dawa ko kai noman gero ko kai na shinkafa ko na wake da sauransu hamsatu ausukin yanzu shine buhu bakwai da rabi buhu bakwai da rabi don lokacin da ake yin buhu mai mudu ɗari ɗari buhu shida ne yanzu ko mudu tamanin ne wato tiya arba'in yawancin buhunan suke to in ka samu buhu bakwai da rabi ka samu hamsatu ausukin to hamsatu ausukin din nan ba wai buhu ɗaya za ka bayar ba za ka kasa shi goma sai ka ɗauki kowane buhu za ka cire tiya hudu a ciki kaga ka samu tiya hudu so nawa kenan so bakwai da zekun 28 to wannan rabin kuma sai ka ɗauki biyu ma'ana in ka samu hamsin da asukin buhu bakwai da rabi za ka ba da tiya talatin shine zakkansa kaga da yake bai kai da ya kai goma ne kaga za ka ba da buhu ɗaya kenan in ka lura sauran wanda bai kai ɗin ba buhu biyu da rabi su ma zakkansu tiya goma ne to so haka idan ka samu buhu bakwai da rabi naka ne zalla ko ana bin ka bashi shi zakan noma inda ya saba da zakan kuɗi akwai bambanci zakan noma ko ana bin ka bashi sai ka fudda ba kaman zakan kuɗi ba in kana da kuɗi ya kai nisabi ya kai shekara kuma ana bin ka bashi rabin wannan ko ya fi wannan ko ya kasa wannan in dai ya tauye ba za ka ba da zakka ba amma noma saboda Allah ya maka kana bacci to saboda haka za ka kasa kashi ɗaya daga goma shine to in ya kai goma ɗin nan sai ka ba da ɗaya so kuma in ya kai goma sha ɗaya ɗayan nan ma sai ka fidda in ya kai goma ka fidda buhu goma ɗayan nan ma za ka kwance ka fidda hudu ka bada ba irin zakan dabbobi ba ne wanda ake samun aukas da shi da na kuɗi haka to shine da mina sha'ir daga sha'ir wa yin ma yi utabaru la'ausuku iyaka ana lura da wuskoki ne ba da wal mafiha bayan sariyar da abin da yake cikin ta min alhashafi na kankamo yanzu misali gyada mai bawo ba wai tana cikin bawon za ka da zakan ba sai ka cashe kaman wake sai ka cashe kaman su gero haka to kanka abin da ake yi na da kuskure ne a ce an yi dami goma a bada daya dami goma a bada daya to kaga me ka san ka bayar a ciki ya kai ka san ka bayar hamsu to hausakin ya samu watakila amma dami goma nan ma bai kai adadin abin da aka ce ba amma da yake malaman da ana kula da zaka ana kwadaitarwa sai a ce a kawo a kawo to wannan ala kulli halin dai sai ya kai wannan kuma ba a yi sai an cire abin da yake ciki na dattin ya koma tsaba wanda zai je tukunya ko zai je wajen nika na'am wa innama ana mina wal rubati wal muhraju abin fitarwa to wannan ya gaya maka adadin ko wal muhraju min zakatil kharsi abin da za a fitar daga zakkiyar noma shine al ushur kamar yadda na faɗa din nan kashi ɗaya daga goma in ya kai buhu goma ɗaya in buhu bakwai da rabi ne tiya talatin ala kulli halin ne kowane buhu cikakke tiya hudu kowane buhu cikakke tiya hudu idan buhunka mai cin mudu ɗari ne tiya biyar wani small ushiri to wannan in ya zamo ruwan sama shahar kamar yanzu da muke damina daminan ne ka shuka ka bar ma Allah yana ta maka ruwa har lokacin da ka girbe to idan ba haka ne ba fa kamar noman ban ruwa kai ka san inji ne kana ba shi ruwa ba sama ya baka ba to shi ma rage maka rabin abin da aka ce ka bayar nisful ushiri kenan shi ne fi mafuƙiya shi ya tabbata abin da aka shayar bi alatin da ala kamar yanzu mu ce injin ban ruwa shi ne alan wadda wali bi da guguna da kowa ya san wani guga ake irin na gargajiya a ɗora mashi ƙasa a baya da wani ƙwarya haka da sauransu su ne ala ɗin to idan dai kai ka shayar da wannan gonan naka har ya kai to an rage maka maimakon ka ba da kashi ɗaya daga goma ka ba da kashi ɗaya daga ashirin shine nisbul ushiri fasilon to an gaya maka wa- to in ka fi da zakan wa za ka ba shi ne za a faɗa maka bayanin man tusrafu lahu zakatu bayanin wanda ake sarrafa zakka ma'ana wanda ake miƙa masu zakka tutfa'u ana ba da zakka li ahadil asnafi samaniyati ɗayan dangogin halitta guda takwas almazkuri na wanda aka ambata a cikin alkur'ani fi ƙaulihi a cikin faɗin Allah ta'ala innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin iyaka sadaka na zakka ana bayarwa ga fakirai ne da miskini sai ce to al'ayata har zuwa ƙarshen ayan wanda bai kawo ayan duka ba amma ya kawo mana guda takwas ɗin gaba ɗaya nam al'awwalu na farko daga cikin takwas ɗin nan wanda ya kamata a bada zakka a bashi zakka alfaqiru shine fakiri waye fakiri huwa allazi yamliku shay'a al-yasira shine yake mallakan abu amma abin sauka ne ma'ana bai da yawa la yakafi allazi la yakafi wanda ba zai ishe shi ba da aishi shi ga rayuwarsa yana dai lallabawa ne to wannan za a bashi zakka wa in kana yamliku nisaba ko shi kansa yana da nisabi nisabi ko dinari ashirin ne amma ba ya ajiye sun shekara ba ne yana zaka shi ma yana da abin da ya kai nisabi amma saboda nauyin iyalinsa ba zai iya ɗaukansa ba la ya komo bihi ba zai iya tsayawa da shi ba wala bi iyalihi ko da iyalinsa saboda yawan iyalin to wannan fa inna lahu an yakhudha zakata ya halatta gare shi ya karbi zakka asani na biyu daga cikin waɗanda Allah ya ce a ba su zakka al miskin miskini shi miskini ya kasa fakiri wa huwa ahwaju ya fi bukatuwa daga fakiri kaman ka tambayi malam waye miskini ya ce wa huwa allazi la shay'a lahu shine wanda ba komai gare shi jumlatan baki da ya tashi ko na kari bai da shi ya tashi da safe dai sai so yadda Allah ya yi to wannan shine fakiri to wa miskini wa ishtaradu fi ayin sharadi a cikin shi miskinin nan da fakirin wa fil faqiri al islam musulunci karkace a ai ga wannan makoci na kafiri ne bari in bashi don bai da shi a a me yasa bai shiga musulunci ba ko fakiri ne ko da yake zai kawo mu'allafatu can gaba wal huriyatu da diya wuce mannabawa asalisu na uku daga cikin nau'in da za a ba zakka al'amilu ala zakati mai aiki akan zakkan ma'anan aikin wanda hukuma ta wakkala shi ya je ya karɓo zakkan shi ne ce ka sa'i sa'i lokacin da musulunci ya zo da farko an kakkafa masu zuwa wajen masu dabbobi su karɓo zakka to waɗannan su za a ba su zakkan ko wa in kana ganiyan ko ya zama mawadaci don ba za ka sa mutum aikin kuɗi ya je ya karɓo ka ce shi kare ci ba ka gaba ka ba da amana ba shi ma ko da yana da wadata za a ce ga naka rabi'u na hudu daga cikin wanda aka ce a basu zakka al-mu'allafatu qulubuhum waɗanda ake neman taro zuciyoyinsu zuwa musulunci wahum qaumun su mutane ne kufarun kafirai yudauna ana ba su targiban don kwaɗaitarwa fil islami a cikin musulunci akwai musulman da za su zauna da kafirai kafiran sun cuɗanya da su kamar sun zama yan uwan juna da sauransu amma baya musulunci ba za ka san baya musulunci ba sai an tashi za a je a sallah ko abu to irin waɗannan aka ce ana ba su don kwaɗaitar da su a musulunci to sai dai malamai sun yi ta magana sun ce wannan ya faɗi suka ce ayan qur'ani bai faɗi yana nan har yanzu alhamisu na biyar arriqab wuya ma'anan wuya huwar raqiqu shine bawa almuminu mumini ga yana bauta kuma mumini to wannan yushara za a saye shi da kuɗin zakka wayo ta kwa yanta shi to in yanta ko da mutum ɗaya ba da kuɗin zakkan aka fanso shi to ba nashi bane tunda ya zamo haƙƙi ne na Allah wala uhwali ta kansalin musulmi na musulmai asadisu na shida algharimu mabacci waye mabacci wa huwa manista dama wanda ya ci bashi bashin nan da ya ci fi gairi safayin ba aikin sahu hanci yayi ba wala fasadin ba kuma barna ya ba sannan sharaɗi na biyu wala ya ji dofa bai samu abin da zai biya ba aw ya kuna ma'ahu malin ko yana da kuɗin tare da shi amma bi iza'i dauri daura da bashinsa ma'ana daura da bashinsa kana da dubu ɗari ana bin ka dubu ɗari ai baka da kokobo an dai ɗaga maka kafa ne idan yanzu da mai shi zai tada tsiya za a kwace a baka to wannan in kana da shi bai da to ko da yana da irin wani za a bashi asabi'u na bakwai sabilillahi tabarkin Allah wal muradu abin nufi da tabirullahi al jihadu yaqi donal haji haji baya daga cikin jihadi to kaga anan an gaya maka dangogi da takwas masu yin dabara su da zakka su biya mai yan uwa haji ba shi aka ce ayi ba kaga ya ce jihadi ne donal haji ɗaya daga cikin dangogi guda takwas ɗin nan su Allah ya ce a ba zakka idan baka ba su baka bayar ta wani layi to wannan a wajen Allah fa ba zakka ba ne watakila ma kana neman suna ne ya biya mutum kaza haji ya biya mutum kaza haji kaga abu ya tashi kenan na'am faidfawa na bada zakkan lilgazi ga mai zuwa yaƙi ganiyan kana au faƙira mawadaci ko faƙiri minan sadakati daga sadakan zakka ma yunfiquhu abin da zai ciyar da shi ma'ana zai amfani da shi fi gazuhi a cikin yaƙinsa asaminu na takwas ibn sabili dan tabarki wa huwa musafiru shine ya fassara ibn sabil shine matafi algaribu ba koyo da ana bashi zakka bisa lasi shirudin da sharuɗa guda uku na farko an ya kuna sabaruhu tafiyansa ya zama fi gairi fi ma'abi safar an la ya kuna sabaruhu kar tafiyansa ya kasance fi ma'asiyatin cikin sabon Allah in tafiyan sabon Allah ne je makale a can ya rasa kuɗi ba za a bashi ba wa an ya kuna fakiran na biyu kuma ya zama fakiri ne bil mauli a wuri allazi wannan huwa bihi da yake wurin lokacin da yake nema a bashi zakan wa in kana ganiyan ko yana da wadata bi waladihi a garinsa sharadina wa Allah ya jira ya zama kuma bai samu man yi sallifu wanda zai bashi rance a nan in ya je gida ya aiko ba to wannan ya halatta ya karbi zakka amma wa yi sallaku in ya ga ana raba zakka ya zo ce a bani a ce malam ai ba muga alaman kai fakiri ne ba ga kada riga mai kyau ga mota ya ce ko kuɗin mai ban da shi wallahi tallahi to sai ya riya anna wucewa ibnu sabilin dan tabarki ne shi matafiyi ne za a gaskata shi sai a dauko a bashi na'am na'am No. No. Kwarai, kwarai so ya kamata a fara bama, a shi zakka abinda ba a so da ƙarshen magana, karka ba da zakan ta inda zai dawo wajen ka ci, don dauɗa ne naka wanda ka cire, za ka ba ɗan uwanka, za ka ba ‘yar uwanka, za ka ba uwanka, in dai ciyarwansa baya kanka baya kanka za ka bashi kaga misali an ce mata ba za ta ba miji zakka ba saboda me kare je yiwu mata cefane ya kawo da shi kaga abu ya lalace kenan to amma a sharin mutum sai ce to sai dai idan ta tabbatar da mai gidanta ya ci wani bashi ya rasa yadda zai ya biya ta ce to mai gida na fi da zakka mu je wurin in biya bashin nan kaga bai da wurinta ba ko ɗanka wanda ka ware shi baya tare da kai ka san yana cikin fakirci sosai za ka ga an ce ba a baɗa to amma ɗan nan kai kake ciyar da shi sai zama ya koma gefe guda fakiri bai da komai da sauransu ka ɗauka ka bashi ya yi amfani da shi ta wani wuri ala kulli halin dai sadakan zakka kar a je ta hanyar da za ka dawo ko loma ka ci a ciki shine ma'anar kawai to shi ne kamar yadda kaga da yawa ƙasan nan malaman da sai a ce a ba da dami dami in an ce an yi dami goma dami ɗaya na Allah da sauransu to kuskure ne yana yi wa akai ko ba akai ba wasu kuma soshiya idan ana bukata sai a shiga a ɗebo a sassuka a yi amfani da shi masu gero suna yin haka masu shinkafa suna yin haka a wasu wurare to ala kulli halin ba a bi bisa ka'ida ba inda an bi ka'ida sai an sussuken a bayar kuma kaga yanzu misali an ce zurratu dawa sai ka ce masara sai kai masara buhu hudu ka yi dawa buhu hudu to ya za ka yi to ai wannan sunan shi masara wannan sunan shi dawa to idan ka koma shi ma masara sunan shi zurratu dawa sunan shi zurratu amma su suna bambance shi zurratu shamiya shi masara dawan kasan sham zurra kuma wanda a gana saboda ka jinsun su daya in ka samu masara buhu ɗaya da hudu da rabi uku da rabi wannan ka samu buhu uku da rabi bakwai da sai a hada abu da zaka amma yau sai ka samu gero buhu biyar ka samu dawa buhu biyar ci abinka lafiya lau ba zaka a ciki to ai ba dauyin su ɗaya ba duk ba su kai nisabi ba bai kai buhu bakwai da rabi ba ko ka samu shinkafa buhu biyar ka samu gero buhu biyar ci abinka babu zakka gare ka samu goma saboda ba nau'in su ɗaya ba ne sunan wannan urzu sunan wannan zuratu ya na'am dama idan mutumin da yake da sana'a ya gaya zai gaya maka can gaba cewa kuɗi bai tabbata a hannunsa yanzu ɗan kasuwa duk yadda ya kasa kayan shi a kasuwa ya ga dubu ɗari ba zai yi hankalinsa ba zai kwanta ba sai ya ɗebo wasu kayan ya zuba kusan misali da wuya ka samu ɗan kasuwa cikakke in ba ya zama mai ƙarfin tsiya ba ne ka same shi da kuɗi dubu ɗari biyar a ɗaki saboda da waɗannan ya ƙare zai je so wani ne da wannan ya ƙare zai je so wani ne to idan to kuma ba ka rasa shi da bin bashi yana bin bashin dubu kaza wuri kaza yana bin bashin dubu kaza wuri kaza to abin da shari'a ta ce idan lokacin yayi lokacin zakka yayi ya rage kaman kwanaki sai daina zuwa kasuwa to idan ranar zakan yayi sai lissafa nawa ne a hannuna sai ce ina da kaza to sai a bi kayan nan ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai a lissafa amma lissafin yadda ka sayo ba yadda za ka sayar ka ci riba ba yadda ka sayo wannan abin na saye shi dubu uku ne ko za ka sayar dubu biyar tun da dai baka sayar din ba shi ake magana ba to idan ka yi lissafin duka shagon ka haɗa sai ka kaddara ina da kaza to sai ka fidda a kuɗin da kake da shi tsaba sai ka bada ga su waɗancan suna haja ba a riga an sayar ba wannan dai kafin da zakan kenan so sai maganan bashi bashin nan wani bashi wani abu ne Allahu alamu ko ya dawo ko ba ya dawo ba to ba zakka a kai sai ran da aka baka ran da aka ba sun zama bashin ba shine suke cewa ko ya zauna shekaru da yawa ka bi bashi ka bi bashi za a baka aka ki gobe aka ki jibi aka ki shekaran da ka zo aka ki baka a ba maganar su ko ya shekara biyar sannan aka zo aka biya ka bashin ga kamar irin bashin kwangila haka kana bin wasu miliyoyi ba a baka ba ba zaka a kansu amma ran da aka baka to za ka bada na shekara ɗaya ba na shekarun duka ba shi ma haka ne mana dole mana ba kuɗin yake juyawa ba ya gina a biya shi ya sake biya a biya shi eh shi ne ai na baka lissafi kowane buhu da tiya hudu kowane buhu tiya hudu shi ne ushiri arba'in aka cire hudu ba kashi ɗaya daga goma kenan ba dama ai maganan kenan in kaji ana maganan yan tiyoyi guda talatin ai karamin manomi ne amma wanda ya buhu dubu ai ya san na Allah ɗari ne ko ko ya bayar ko bai bayar ba na Allah ne guda ɗari ne wanda ya buhu dubu biyu na Allah dubu biyu ne a ciki in kai buhu ɗari na Allah goma ne a ciki ushiri dai aka ce a'a ai in ka ji mana ga maganan tiya daga nan karami ne na nisabi daga bakwai da rabi ne muke maganan tiyan nisabi amma katon manomi ai ba magana duk dai abin da ka samu a noma wanda aka ce za a fidda masu zakka ka kasa goma ka ba Allah kashe daya kurum in ka samu buhu ɗari biyar na Allah hamsin haka ma za a iya baka goro ba ma goro ba ne tuzuru ne shi wannan sai mai